الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته وهو صلى الله تعالى عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون فهو أعظم الشفعاء قدرا وعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها وقال عن عن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار ونهى عن الاستغفار للمنافقين وقيل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاه من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاه من نار يبلغ, يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو متنعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shi ne darasinmu na uku a wannan littafi na ka'idatun jalila fi tawassuli wal wasila da shaykh islam abi al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yau kuma 26 ga watan sha biyu hijirar manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda kuma shi ne ya daidai da goma sha biyar ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da bakwai. Ibn Taymiyyah yana cewa wa hadha tawassulu bil imani bihi wa ta'atihi fardun ala kulli ahadin fi kulli hal. In ana maganar tawassuli yin tsani da annabi sallallahu alaihi wa sallama dan samun rahama ta ubangiji to tawassulin da yake wajibi akan kowa shine ya fara yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara yi masa da'a wannan tawassuli ne na wajibi kowa da kowa tilas yayi wannan fardun ala kulli ahadin farilla ce akan kowa da kowa fi kulli halin a kowane irin yanayi yake ciki batinan wa zahiran a batininsa ta fuskar aqidarsa wa zahiran da zahirinsa ta fuskar ayyukansa na gabbai ta fuskar ayyukansa na zuciya da kuma ayyukansa na gabobi fi hayatin rasul fi hayatin rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa ba'da mautihi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai ko bayan ya bar duniya tilas ne a samu wannan fi mashhadihi wa maghibihi lokacin da ake tare da shi yana zaune ana ganin shi ko lokacin da ba a tare da shi dole ne a samu wannan la yasqutu tawassulu bil imani bihi wa bi ta'atihi an ahadin min al khalqi wannan tawassuli na imani da shi da yi masa biyayya baya taraya daga kan kowane ɗaya daga cikin halitta fi halin min al ahwali a cikin kowane irin yanayi بعد قيام الحجة عليه باين حجة تاتايا كم متم كيلا سيسامو النم ولا يعذر ولا بعذر من الأعذار بايا تريا دقا كم متم سبو دون أذري دقا تجم أذر الركا ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته باب كما وتهيا لذات كيك زوا غسام كرامة أبنجي ko rahama ta Ubangiji wannan jati min hawanihi da kuma kukuta daga wulakantarwar ubangiji wa azabihi da azabtarwarsa illa tawassulu bil imani bihi wa bi ta'atihi babu wata hanya sai hanyar wannan tawassuli na yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa biyayya saboda ana batun tawassuli farkon tawassuli da yake wajibi akan kowa shine yi wa alƙin imani da annabi yi masa biyayya in Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsani tawassuli da zai hada ku da ubangiji to farkon tawassuli da zai hada ka da ubangiji da rahmatsa shine imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da yi masa biyayya don haka abin da yake wajibi akan kowa ya fara sani kenan kafin a fara karantar da shi wani abu na tawassuli to wannan tawassuli shine farkon abin da ya kamata ya iya kuma ya zan yana tare da shi wa huwa sallallahu alaihi wa sallama shafi'ul khalaiqi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda yake yin ceto ga halittu sahibul maqamil mahmud shine wanda zai yi wata tsayuwa ranar gobe kiyama a wani matsayin da kowa zai gode masa allazi yaghbituhu bihi al-awwaluna wal akhirun matsayin da mutanen farko da mutanen ƙarshe kowa zai yi fatan ina ma shi yake shi ya samu wannan matsayi fa huwa a'zamu shufa'i qadara dukkan wasu masu ceto shine mafiya mafi girman su a daraja wa a'lahum jahan shine mafi daukakar su a martaba a martaba da mutunci shine sama inda Allah wajen ubangiji وقد قال تعالى أبو موسى Allah ya gaya mana. game da annabi Musa alaihi salam ya ce wa kana inda Allahi wajiha Allah ya gaya mana cewa annabi Musa mai martaba ne mai matsayi ne babba ne a gurin Ubangiji ya gaya mana cewa annabi Isa alaihi salam wajihan fid dunya wal akhirah mai martaba ne mai girma ne mai matsayi ne a duniya da lahira to annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafi girman su a wajen wannan matsayi da wajen wannan martaba larabawa sukan ce alwajihu in suka ce alwajihu suna nufin al'azimul kadari mutum mai babban kadari mutum mai girman matsayi mai madaukakiyar daraja shi suke kira alwajihu wani kafiri da ya so ya soki alkur'ani ya ce musulmi sun jirkita alkur'ani wannan ayar wa kana inda Allahi wajihan ya ce ba haka take ba su suka bata ta suka canza ta wa kana abdan lillahi wa jihad yace haka ayat take abdan lillahi wa jihad bawa ne ga Allah mai matsayi mai martaba to shi da ibnul abbari abubakar ibnul abbari yake masa raddi yake cewa wannan yana nuna maka wautar shi mai wannan magana yana nuna maka karancin iliminsa da haukansa domin ayar da za a ɗauke ta bisa ga yadda ya faɗa a karanta ta wa kana abdan lillahi wajihan to da an rage wa annabi Musa alaihi salam irin yabo da kirari da Allah ya yi masa da an rage wannan kirari an rage matsayin nashi domin aka ce wajihan wa kana abdan lillahi wajihan bawa ne ga Allah mai matsayi mai matsayi a gunwa mai matsayi a gurin mutanen zamaninsa ko kuma mai matsayi a gurin 'yan duniya ko mai matsayi a gurin 'yan lahira ba za a gane a ina a gurin wa yake da wannan matsayi ba Allahi wa kana inda Allahi an faɗi mahallin da yaban yake shine inda Allahi wajihan mai martaba ne a gurin Allah ya fa ka ce abdan in ka ce abdan baka faɗi gurin wa yake da martaban ba amma in ka ce inda ka faɗi gurin wanda martabar take to kaga anan ne yaban ya fi fitowa zahiri ya fi fitowa karara to da yake shi wannan a kafiri ba ba hankali tare da shi sai ya so ya ci gyara kuma da ƙarshe sai wannan batuna shi ya zama na tsiraita kansa ne yayi domin saboda in ka ɗauki wakala inda Allahi wajihan mai daraja ne a gurin masu a duniya ko a wajen zamanin sa wannan kawai bayanin ni'ima ce da aka yi masa amma ba martaba da aka kara masa ba sai Allah ya bashi martaba a cikin mutane amma aka ce a gurin Allah ma mai martaba ne to anan yaban yake fitowa ne yake fitowa wato karara Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala an ruwaito daga wajensa yana cewa wajihan wannan martaba da daraja da Allah yake nufi ya bawa annabi Musa shine annahu kana mustajabat da'wa da zarar ya daga hannu ya addu'a sai Allah ya karba har wani daga cikin magabata yana cewa lam yas'alillaha shay'an illa aqahu bai taɓa roƙon wani abu daga wajen Allah ba sai da ya bashi walakin muni'ar ru'yata lima ya sha Allahu azza wa jalla ya nemi ya ga Allah anan ne aka ce a'a haka Allah ya so amma da abubuwa duk da ya nema Allah ya bashi wani ma yace yana daga cikin martabarsa ya nemi Allah madaukakin sarki yayi tarayya da shi ga dan uwansa ya zama ya zama manzo ya tara ya wato hada shi tare da uwansa su zan manzanni ne zuwa ga fir'auna Allah kuma ya karbi wannan addu'a ta shi ya karbi wannan roƙo na shi cewa wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya saboda muka yi masa muka yi masa wannan kyautar daga rahaman mu wato babu kyauta da tafi wannan ka roƙa ma wani annabta ya roƙa wa dan uwansa annabi harun annabci kuma Allah ce shi ma an bashi annabcin to wannan duk yana daga cikin wato martaba ta shi annabi Musa alaihi salam da Allah ya faɗa wa kana inda Allahi wajiha annabi Isa alaihi salam da yace wajihan fid dunya wajihan fid dunya Allah ya bashi martaba a nan duniya ta hanyar bashi annabci bashi manzanci bin nubuwati war risala ya ba shi martaba a lahira ta hanyar ba shi ceto kamar yadda Allah ya ba wa annabawa su yi ceto shi ma ya ba shi wannan martaba din ko kuma a nan duniya Allah ya ba shi martaba da daraja da matsayi na idan ya yi addu'a ga wanda yake makaho sai ya dawo yana gani ko ma wanda yake matacce ya tashi daga ya abin da ya dawo ya dawo da ransa ko kuma wanda aka haifa da da da albaras ko da kuturta ya masa addu'a Allah ya bashi lafiya wannan duk yana daga cikin martabarsa a nan duniya a lahira kuma Allah ya bashi ceto na na bayin Allah to duk wannan matsayi da Allah ya musu da wannan martaba da Allah ya basu ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta kera tasu gaba daya martabarsa da karam da karamarsa da darajarsa duk ta kera tasu wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama a'zamu jahan manzo Allah ya fi girman martaba da daraja min jami'il anbiya'i daga dukkanin annabawa wal mursalina da manzanni idan muka fahimci wannan sai kuma mu dawo mu fahimci lakin shafa'atuhu wa du'a'uhu inna ma yantafi'u bihima man shafa'a lahu ar-rasul wa da'a lahu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da addu'arsa wanda yake amfana da su shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din ya nemi a bashi ceton cetonsa ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa addu'a din shine zai mori wannan فمن دعا له الرسول وان من الله صلى الله عليه وسلم يا مسا الدعاء ميكو وشفع له يعني بتي تنسى توسل الى الله بشفاعته ودعائه تو wannan shine ya samu tsani zuwa ga Allah ta hanyar addu'ar annabi da cetonsa ta yaya za ka samu tsani zuwa ga Allah ta hanyar addu'ar annabi da cetonsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a ko ya ce a cetuwa ne ta haka ne za ka samu wannan kuma wannan shine tawassali da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama shine tawassali da cetonsa kama kana ashabuhu yatawassaluna ilayhi ila Allah bi du'a'i kamar yadda sahabbansa suke ali zuwa ga Allah ta hanyar addu'arsa wa shafa'atihi da cetonsa wa kama yatawassalu an-nasu yawm al-qiyamati ila Allah tabaaraka wa ta'ala bi du'a'i wa shafa'ati kuma kamar yadda mutane ranar gobe kiyama lokacin da abubuwa za su rikirkice su rikirkice su nemi taimako gurin annabawa duk su rasa karshe annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai roki Allah ya nemi ceton su a wajen Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kaga kenan kawai ba ka ce dan daraja annabi ko dan alfarma annabi a'a annabi yayi ma addu'a kuma ya daga hannu yayi maka ya nema maka ceton ta haka zaka samu ta haka sahabbai suka samu a haka kalmar tawassuli take a gurin su شيل ابن تيمية ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى sahabbai abinda suka suka fahimta tawassuli kenan ba mutum ya zauna a gida ya ce yana tawassuli da annabi ba sukan zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasula ibn addu'a abu kaza yana damu na ibn addu'a ibn taymiya zai kawo misalai hadisai da dama waɗanda sahabbai suka baro gidansu suka zo gaban sallallahu alaihi wasallam suka nemi addu'arsa ba daga gida suka yi tawassulin ba shi yana wani guri zuwa suka yi suka nemi addu'arsa zai kawo mana misalai makawan da ya nemi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a Allah ya sa ya gani ya dawo yana gani Abu Huraira da ya nemi addu'a ga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah ya shirye mahaifiyarsa ta karɓi musulunci Ummu Sulaim da ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ɗanta Anas ibn Malik addu'a Allah ya albarkaci rayuwarsa haka suka dinga yi to wannan shine ma'anar tawassuli a wajen wa tawassulu bi du'a'ihi wa shafa'atihi to kuma a nan din ka samu addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ce kansa ba zai yiwu ba ga kowa da kowa yanfa'u ma'al imani bihi yana amfani ne tare da samun wancan tawassuli babba shine imani da shi wa amma bidunil iman amma ba tare da imani ba وأما بدون الإيمان به أما ما تعالى إيماني إذا النبي صلى الله عليه وسلم با. فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة كافرين إذا منافقين شيء تم سشيتو بزي مسو أنفاني بلا نقوم القيامة وما تنفعهم شفاعة الشافعين شيء تم سشيتو بزي أنفاني سبا ولهذا تبود ون النيمة نهي عن الاستغفار لأمه وأبيه wa ghairihi ma min al-kuffari Allah yayi masa hani ya nemi gafara ga mahaifinsa da babbansa Abu Talib da sauran waɗanda suka mutu ba musulmi ba wa nuhiya an al-istighfar lil munafiqina aka hana shi ya nemi gafara ga waɗanda suke munafikai wa qila lahu Allah ya ce da shi sawa'un alaihi astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum dan yaghfir Allah lahum daidai ne ka nema musu gafara ko kar ka nema musu Allah ba zai gafarta musu ba saboda كان سورة التوبة أن لا تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله كنيمة مسو غافرة كوكر كنيمة مسو إن دا ذا كنيمة مسو سبعين سو سبعين الله زي كربا الله بزي بزي غافر تا مسو manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ya san iya kara sama da 70 za a karba da ya kara kalmar 70 marratan ba tana nufin inda an yi sama da 70 ba ba ta da mafhumi lafazi ne da larabawa suke amfani da shi bi qasdil mubalagha ma'ana da za ka nema musu gafara malala gashin tinkiya ba za ka karba walakin al-kuffaru yatafadaluna fil kufri da an ce yatafawatuna da yafi dadi ولكن الكفار يتفاضلون يتفاوتون في الكفر domin babu falala a cikin kafirci wataƙila haka yake an samu matsala wajen ɗaukar rubutu din walakin al-kuffara yatafadaluna fil kufri kama yatafadalu ahlul iman fil iman su kansu kafirai wani ya fi wani kafirci kafircin ba ɗaya yake ba kamar yadda su ma muminai wani ya fi wani imani to haka ma kafirai wani ya yi ma wani zarra a wajen kafirci din kuma dai ai zahiri yana nuna haka kowa ya ga kafirai wani kafirin ma sai kai sha'awar a ce musulmi ne irin yanayin halinsa da ɗabi'arsa da kirkinsa sai kai ta fata ina ma a ce wannan wannan ya musulunta amma wani kafirin sai ka so ya mutu kan kafircin saboda ya je can ya gamu da gabansa wato inda zai mutu akan kafircin sai ka fi jin daɗi domin irin barnar da yayi da ta'asar da yayi a ce kawai ya musulunta ya zai irin subush irin subush da irin barnar da suka yi a duniya mala ramar ubangiji ta fi komai wace a kulla shay amma da kai dan adam za a nemi shawara kai a matsayin ka na dan adam a ce yaya kuke gani mushin nan a cusa a cusa masa musulunci sai kaga kai in ba ka bashi musulunci ba ku kai ku gan ku tare a aljanna kuma ya kashe mutane a afghanistan ya kashe a iraki yana yana ci gaba da kashewa a ce kuma kawai musulunci tuba to sai kaga kana kana girgiza kai baka yadda ba ramar ubangiji tana da yalwa to saboda me zaka ji haka saboda irin wato matsanancin kafircinsa to shine ibnu taymiya yake cewa akin al-kuffara yatafadaluna fil kufri ma'ana yatafawatuna fi fi darakati a cikin kafircin wani yafi wani nutsewa wani kafircinsa yafi na wani tsanani Allah ce wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu a ayyukan su mataki mataki ne wani ya kutsawa ciki wani ya yin sama wani ya yi kasa wani sama sama Allah yana cewa amma alladhina fi qulubihim marad fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun saboda yadda ake kara imani saboda aikin imani din yana karuwa to haka nan kafircin ma karuwa gaba gaba yake yi saboda aikin kafircin yana karuwa ayo da yawa suna nuna haka wala yazidan nan ladina wala yazidan katiran ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra tabbaci hakika da dama daga cikin su abin nan da aka saukar maka daga ubangijinka zai ta kara musu tughyanan wato zalunci da shishigi da wuce iyaka wa kufra zai ta kara musu kafirci فإذا كان في الكفار من خف كفره إذا يزن أتكين كافره أفا وأن كافر تنسيكي لتستوجي بسبب نصرته ومؤونته سبب أن يكي تيمكو يكي تيمكاوا يكي تيوا يتيمكاوا مسلمي لا shi kafiri ne amma kuma idan abubuwa na musulunci suka taso kai ka ganshi a tare da musulmi yana kokarin ba su haɗin kai to wannan ta sa kafircin nasa ya zama ya zama ya yi sauki fa innahu tanfa'uhu shafa'atu fi tafsifil azabi an irin wannan a iya samun shafa'ar annabi ta amfane shi wajen a sassauta masa azaba gwargwadon kafircin sa yadda yadda kafircin sa yake da sassauci azaba ma ta zama tana da sassauci la fi isqatil azabi bil kulliya ba a tare da azabar duka ba ba za a sarayar masa da azabar ba a ce an yafe masa gaba ɗaya shi ma ya tafi aljanna kamar sauran mu'mini a'a a sassauta azabar ta dawo kasa kasa kama fi sayyid muslim kama yadda yazo cikin sayyid muslim عن العباس بن عبد المطلب ده جمع النبي صلى الله عليه وسلم على العباس بن عبد المطلب قال يتي قلت يا رسول الله يا مائكن الله فهل نفع نفعت أبا طالب بشيء شن ka amfanar da abu talib da wani abu ko za ka amfanar da abu talib da wani abu fa innahu kana yaqutuka wa yaghdhabu laka yana baka kariya lokacin da yake da rai yana yin hushi saboda kai ya fata da kowa saboda kai za ka amfane shi kala Allah ce na'am zan amfane shi amfanin da zan masa huwa fi bahbahin min nari yana sama saman wuta wato ba can kasa ba abba shi ne ɗan ruwa kaɗan wanda ba zai wuce idan sawu ba shine larabawa suke cewa al-tahta al-qalil min al-ma alladhi la yujawizu al-ka'bayn shi da ake kira bahba za mu ga hadisin da yake kara fassara mana wannan din wato ba za a dulbiya shi can ciki ba za a yi sama sama da shi walaula ana ba dan ni ba la kana fi darki al-asfali min an-nar da yana can can kasa can mataki na can mafi zama kasa al-asfal mafi zama kasa min an-nar na wuta وفي لفظ أول لفظ إن أبا طالب كان يخوضك yake abu talib yana baka kariya yana baka kariya wayan suruka yana taimaka maka wayan babu laka yana yin fushi saboda kai fa halla fa'ahu zalika wannan ya amfane shi qala na'am eh zai amfane shi wajadtuhu fi ghamaratin min nar na same shi can can a nitsa cikin wuta fa akhrajtuhu ila dhahdahi na fito da shi sama samanta wa fihi a cikin dai sahih muslim an abi sa'id daga Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zukira indahu ammuhu Abu Talib an ambaci Abu Talib a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace la'allahu wa la'alla tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah ceto na zai amfane shi ranar gobe kiyama فيجعل في ضحضاه من نار من النار اتاشي اسما سما متى يبلغك ابين اذا ذات كيهر زوى الى ساونسا يغلي منهما دماغه وقلوسنا رحمتك daga wannan wutar wa qala inna ahwana ahli an-nar azaban abu talib wata ruwayar manzo Allah yace wanda yafi kowa saukin azaba cikin yan wuta shine abu talib cikin kafirai wanda yafi kowa saukin azaba shine abu talib wa huwa munta'ilun bina alaini yana sanye da takalma biyu min narin na wuta ya zuli min huma dimaguhu wa qulwatsa na rafaffaka daga wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-abbas ibn abdul muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ya riski babbannin sa hudu biyu sun musulunta biyu kuma ba su musulunta ba biyu sun musulunta su ne Hamza da Al-Abbas biyu ba su musulunta ba su ne Abu Lahab da Abu Talib lokacin da ake rikici tsakanin Abbasiyuna da Al-Alawiyun wanda suka fito da gidan Abbas wanda suka fito da gidan Sayyidina Ali wanda an samu wannan rikici a tarihi Al-Mansur wanda aka fi sani da Safa khalifa na farko a daular Abbasiya ya rubuta ma wani jikan Sayyidina Ali akwai rubuce-rubuce tsakankanu saboda shi ya yi kuruji ya ce ba zai yi biyayya ba sai ya rubuta masa takarda cikin abubuwan da ya rubuta masa yake cewa manzo Allah an aiko shi ya riski babbanninsa hudu adraka arba'ata a'mamin lahu isnani aslama ahaduhuma abi wa isnani kafirani ahaduhuma abuka ce biyu sun musulunta ɗaya daga cikin su mahaifina ne yana nufin mahaifinsa na sama kakansa abbas yake ne ɗaya kuma biyu ba su musulunta ba ɗaya daga cikin mahaifinka ne yana nufin cikin kakanninsa shine yana ishara zuwa ga abu talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas shi yake magana akan abu talib yace yana baka kariya ya hutuka min al-hiyafa yana baka kariya yana kulawa da kai ibnu ibnu ishaq yana cewa yayin da Khadija matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha da Abu Talib suka rasu a shekara daya kafin hijira da shekara uku Khadija ta zan waziri ce ga Annabi mai bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama shawara ce akan dukkan harkokin da ya samu kansa a ciki dangane da wannan addini yana nutsuwa zuwa ga maganganunta da shawarwarinta kun san abin da ya faru lokacin da ya fito daga zaru hira tun farkon lokacin da aka aiko shi da irin gudunmawar da ta bayar in ya fita waje ya samu matsuwa aka nuna masa abin da zai bata masa rai in ya dawo gida za ta kwantar masa da hankali abu talib kuma a waje ya zama mai masa kariya mai bashi kariya ya zama masa mai taimakonsa bisa ga mutanensa saboda matsayin da yake da shi yayin da abu talib ya rasu sai quraishawa suka samu damar cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ba su iya samun wannan dama ba lokacin da yake da rai har ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito wasu yan iska daga cikin quraishawa wawayen su su tare annabi sallallahu alaihi wasallama suna jifan shi suna watsa masa kasa to ya rawaito daga Hisham ibn Isaac ya rawaito daga Hisham ibn Urwa mursala Urwa yana cewa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida yana cewa ma lalatni quraish shay'an akrahu hatta mata Abu Talib Quraishawa ba su iya min wani abin da bana so ba sai da suka ga Abu Talib ya rasu anan zamu ga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana tambayar halin da Abu Talib yake ciki wanda yake nuna maka ya mutu ba musulmi ba wanda kuma zahirin riwaya ce sahihiya a cikin bukhari da muslim lokacin da ya zo rasuwa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gare shi ya samu abu jahal da abdullahi ibn abi umayya abdullahi ibn umayya a ya same su a gurinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da shi kul kalimatan ahajju laka biha inda Allah faɗi kalmar da zan kafa maka hujja da ita wajen Allah ce la ilaha illallah sai kalle sai kalle shi sai kalle sai kalle su su kuma suna cewa a targabu an millati abika abdul muttalib zaka mutu ka bar addinin zaka bar addinin kakanka abdul muttalib kenan ka kama wani sabon addini to karshen kalmar da ya faɗa kowa ala millati abdul muttalib shi yana nan kan addinin abdulmuttalib a haka ya mutu ibnu ishaq ya rawaito wani hadisi da wani sanadi mara kyau da wani sanadi mara kyau cewa abu talib yayin da mutuwa ta matso kusa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bijiran masa da kalmar da zai faɗa ta la ilaha illallah ya ki yadda ya faɗa fa nazara al-abbas ilayhi hadisin yace wace abbas ya dube shi wa huwa yuharriku shafatayhi yana motsa bakinsa sai abbas sai ya ga abu talib yana motsa bakinsa yadda hadisi yake cewa fa asga ilai sai ya kasa kunne sosai fa qala ya ibna akhi wallahi laqad qala akhi al kalimata allati amartahu an yaqula sai abbas yace ya dan dan kwana yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan nan nawa yana nufin abu talib ya faɗi kalmar da kake so ya faɗa kaga da ya faɗa wannan hadisin ba zai zo ba kuma wace tambaya kuma zai yi yace ka za ka amfane shi inda ya mutu musulmi kuma abbas ya ji kalmar shahada din da zai zo yana neman ya san wani hali abu talib zai tashi a cikin sa ranar gobe kiyama ibnu hajar yake cewa ko da wannan ya inganta ta fuskar isnadi to waɗannan da suka zo sun fi shi inganci ruwayoyin da suka zo a sahihai ne bukhari da muslim sun fi ruwayar da ta zo daga ibnu ishaq yace kuma abu dawud da nasa'i da ibnu khuzaima duk sun ruwaito hadisi da ibnu jarud cikin littafin sa al-muntaka daga Ali ibn Abi Talib isnadi mai kyau yace lamma mata Abu Talib yayin da Abu Talib ya cika qulti ya Rasulullah inna ammaka shaykh dhalla qad mata Abu Talib da Abi Talib shi da kansa yazo samu annabi cito gashi baffanka tsohon nan batacce Allah ya masa cikawa qala izhab fawari annabi ce je ka je ka binne shi قلت سيدنا علي يتي إنه مات مشركا يا موت مشركي فا كدوبا يدى أكيدا تكي أقولن صحابي بابان سني أما ينا تنانين توقاشي يا موت يا ذابي يا رسول الله da ya tashi sifanta shi yana nan cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i hadisin yayin da ya tashi sifanta shi sai ce inna shay inna ammaka shaykha dhalla manzo Allah ya ce izhab fawarihi je kai masa sutura ibnu hajar yake cewa ya ga wani juz'i na littafi dan karamin littafi haka jama'ahu ba'd ahli rabbi wani kasurgumin dan shi'a ne ya tara shi أكثر فيه من الأحاديث الواردة فالديكا وادي سيد البقوق الدالة على إسلام أبي طالب وأن سكي نون أبو طالب يا مسلمتا ولا يثبت من ذلك شيء ابن حجر يقول باب ولا حديث سيد يتبت لك wannan أتكين الإصابة في تمييز الصحابة a kashi na hudu na littafin ya rubuta sunayen mutanen ya yi tarjamar mutanen da aka ɗauka sahabbai ne ko ba sahabbai ba wanda bisa kuskure aka sa su cikin sahabbai sai ya tarjama Abu Talib to anan ya yi talhisin wannan littafi na shi wannan rafidi shi wannan shi dan shi'a din bakar shi'a din ya yi talhisin littafin sa da ya ka kawo irin rubabbun hadisan da ya kawo duk yana gaya maka dalilan da yasa suka zama rubabbu hadisai masu kyau a cikin mafiya ingancin littafai bayan alkur'ani al-bukhari da muslim da abin da suka zo da shi ibnu battal a cikin sharhin da yawa bukhari ya riya wata maganar cewa wanda ya kafirta da Allah in ya yi aiki na kwarai ana ba shi sakamakon wato makwafin wannan aiki wanda za a ba irinsa da mumine za su yi a duniya za a ba shi wa makwafinsu sai ya kawo kisar abu lahab da aka yi masa bishara kawai ba sai masa bishara an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta aka yi mafarkinsa yana tsotsar dan yatsansa yana samun matsa dan dan sassauci a lahira ya ce to kaga wannan kafiri ne kuma gashi ya samu sakamakon kyakkyawan aikinsa ya ce ya kuma kawo kistar abu talib wannan da muke karantawa huwa fi zahzahin min nari cewa gashi an yi sama sama da shi ba a nutsar da shi can kasa ba an bar shi kawai da takalmi ko wutar iya diga digansa amma kwakwalwarsa tana da babbaka sai ya kara da cewa fadalla hada kulluhu anna at-takhfif anhuma ma'a kufrihima billahi alladhi mata alayhi kana li ajli ma awqa'ahu min al-qurbati yace dukkan waɗannan abubuwa sai suka ba mu dalili na cewa sassaucin da suka samu tare da cewa kafirai ne sun kafircewa Allah tare da kafircin su ga Allah wanda suka mutu da shi kana li ajli ma auqa wa yace saboda abinda suka yi ne min al qurbati na kusanci zuwa ga Allah wa fi'l al khairi fi hali shirkihima da aikin da suka yi na alkhairi a lokacin suna shirka wa dalla hadha ala azim tafaddulillahi ala ibadihi kafirin ibnu battal ya kara da cewa wanda yana nuna irin falalar da Allah yake yi wa bayansa ma kafirai wannan magana da ya faɗa ya kuma nanata ta a wani guri ya jingina ta ga abu abbas al-qurtubi ba daidai take ba muminin shi kansa aikinsa baya zama karɓaɓɓe a gurin Allah sai ya zama mai khalisan lillah wa tugiya bihi wajhullah sai ya zama babu shirka a tattare da shi kuma an yi shi don Allah wannan ne yake samun ladansa ba wani aiki daban ba Allah ce man kana yanzu liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan shi ne sharaɗin da ubangiji ya sa guda biyu kuma kowa ba zai iya ƙetare su ba sai ya cika su ne zai samu karbuwa a wajen Allah Allah ya faɗi irin yadda aikin kafirai zai zama a lahira wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu ɗauki ayyukan su gaba ɗaya mu mai da shi tura a bar ɗaiɗaitawa to haka Allah ya faɗa zai yi wa aikin kafirai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mana wanda zai yi aiki cikin kafirai a nan duniya wato neman kusanci ko ya yi shi dan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda zai yi aiki dan Allah ya ya kaddamar da hasanat saboda Allah to wannan a ranar gobe kiyama a nan duniya Allah zai saka masa a ranar gobe kiyama ma ya saka masa wanda kuma zai yi hasanat yana kafiri sai Allah ya ciyar da shi a nan duniya ya ba shi lafiya a nan duniya gwargwadon hasana dinsa iya koma lahira ko ba da komai wato kafiri zai iya za kafirci yana da kafirci kuma ya yi wani abu kamar yadda za ka kafir kafirai a yanzu wasu suna ta suna ta kai kawo ana ta zirga zirga ana ta hada hada wajen a taimaka wa marayu a taimaka wa gajiyayyu a yi waye a yi waye kaga suna aikin da watakila kai a matsayinka na mumine ba ka yi wannan duk ba zai sa su zama wani abu a wajen Allah ba a nan Allah sai ya sakan ka musu ya ba su lafiya ya ba su wadata ya ba su abinci ya ba su abin sha wannan duk biyan sai yake yi wannan abin da suke yi ba abin da ma suke yi ba zai kama ba zai saya musu waɗannan ba a cikin nan ma din akwai wani rara da Allah yake kara musu dan in sun je gobe kiyama ko ba su ya ubangiji to ai mun ji mun yi kafirci amma ai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza to abubuwan kuma da na ba ku bai kuka yi shikin Allah ya ba su ya biya su akwai wani marubuci wani ba masari irin masu masu bautar hankulan sama da yadda suke ganin girman alkur'ani ko hadisi hankalinsu shine a gaban su ta taba rubutu ana ce shi fahimi huwaidi ta taba yin warwarwar rubutu wai ya je wani masallaci ya ji mai hudu ba yana ta hudu ba yana ta tsinewa kafirai da irin ayyukansu yana faɗar irin azaba da Allah zai musu yake cewa wai sai ya dubi a masallacin kafin din da ake zaune akai kafirai ne suka kawo shi ya dubi lantarkin da yake haskaka gurin duk kafirai ne suka kirkiro shi ya dubi agogon gurin ya dubi agogon hannun limamin ya dubi sifikar da yake magana da ita yace yanzu a ce duk wanda ya yi wannan a ce shi daga ƙarshe Allah zai tura shi wuta ko kuma da kuke nan Allah ya kai ku aljanna wai shi yana ganin in aka ce haka ne to ba a yi adalci ba ba a yi adalci ba Allah ya tura wannan wanda suka irin waɗannan ANC da waye da waye duk waɗannan hidima da suka yi kawai su su tafi wuta kai kuma da baka yi wannan ba ka shiga aljanna yace shi ba zai yadda ba to amma da zai duba to wani irin kuma abubuwa Allah ya ba su a nan kuma nawa suka sai lafiyar da iskar da suke sha ruwan da suke sha abincin da suke ci abin da suke shukawa ya fito a ƙasa duk nawa suka biya to sabanin mumini mumini Allah zai masa falala a lahira shi yasa aikin mutum ba shi ne shigar da shi aljanna ba ko a gurin mumini aikin ka ba shi ne shigar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayinsa da yace ba wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce wala ya rasulullah har kai ma ba aikin kamar da shigar da kai aljanna yace har shi illa an yatagammadani illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi sai dai in Allah ya rufe ni da rahmatsa sai dai in Allah ya lullube ni da rahmatsa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yafi kowa wanda zai tashi saboda sallah ta tafakkaru kadama kafa tana tsagewa tana kumbura tana tana tana ruwa saboda tsayuwa dan bautawa Allah har Aisha take cewa ya rasulallah aya ishe kai Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na laifinka ya ce afala akuna abdan shakura duk ni'imomin da Allah ya yi ba zan zama mai godiya ba ba zan zama mai godiya ba to duk da haka yana cewa shi ma aikin sa ba zai kai shiga aljanna to da aikin ka ba ba ba ba wai ka biya aljanna bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa abin da zai amfane da shi ne shafa'arsa shafa'arsa ba wai aikin sa ba a karara ya fito a cikin maganar annabi sallallahu alaihi walaula ana bai ce walaula amaluhu ba ya yi aikin wannan din da ka faɗa ya abbas yansuruka wa yahuzuka wa yaghdabu laka duk yayi amma kuma manzo Allah zai same shi fi ghamaratin billah kaga aikin kenan bai amfane shi ba an ga wannan falaula ana ai falaula shafa'a shine fa akhrajtuhu din ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya fito da shi amma kamar yadda ibnu taymiya yake ba zai tare yadda azabar ba sai dai a sassauta ta saboda sassaucin kafircin da yake da shi an gane wannan saura kada a zaci ko hadisin ya karya wancan kaida ce a to ya za a ce ba zai amfani kafiri ba gashi ya amfane shi wannan ceto ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wancan ruwaya yake cewa ta Abu Sa'id al-Khudri la'allahu tanfa'uhu shafa'ati la'allahu tanfa'uhu shafa'ati saboda haka wancan ka'idar tana a kaddara ko kuma a ɗauka ga aya ta ce shi dan mai ceto ba zai amfane su ba ya aka yi shi ceton ya amfane shi za mu ɗauka aya ce da ta zo a amma wannan khususiya ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya keɓance shi da wannan
وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يجعل عليهم العذاب بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وروي أنه دعا بذلك أن يغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله وكما دعا لدوس فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم فهداهم الله وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقى لهم فاستسقى لهم وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك
وكذلك ينفع دعاؤه لهم ينفع دعاؤه لهم hakanan addu'arsa tana amfanar su su kafirai addu'arsa lahum ai su kafirai addu'arsa takan amfane su bi Allah yu'ajjala alaihim al'azab ya musu yayi addu'a kada a gaggauto musu da azaba tun a nan duniya kama kana yahki anna nabiyan kamar yadda yake ba da labari cewa wani annabi daga cikin annabawa darabahu qaumu mutanansa sun yi masa duka wa huwa yaqulu amma shi cewa yake Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na dan ba su sani bane wa ruwi annahu da'a bi zalika ya an yi addu'a ayar ruwaito cewa yayi addu'a da haka alim fir lahum fala tu'addil alaihim al'azab da cewa ka ka gafarta musu kada ka ka kusanto kada ka gaggauto azaba gare su fi duniya a nan duniya Allah ya cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala bahriha min dabba da Allah zai kama mutane da irin abin da suke tsururuta na laifuka ma taraka ala bahriha min dabba da bai da bai bar wani abu mai rarrafawa akan akan kasa ba da rai da Allah ya halaka komai walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani ajali abin ambata zuwa wani ajali bai zuwa babu bakawa to annabi zai iya addu'a ga kafirai ga maslaharsu shine addu'a Allah ya ya sassauta ya sai abin nan Allah ya ya jinkirta kada ya gaggauta ukuba zuwa gare su wa aidan faqad yad'u li ba'd al-kuffar bi an yahdiyahu Allah ya iya wani addu'a kafiri annabi ya masa addu'a Allah ya shirye shi au yarzuqahu ko Allah ya azanta shi ya bashi abinci yana kafiri Allah ya annabi ya masa addu'a Allah ya bashi abinci fa ya hadiya sai Allah ya shirye shi aw ya rizuka ko ya bashi abincin hakan duk za ta yi kama da ali ummi abi hurairata hatta hada Allah kamar yadda ya addu'a ga mahaifiyar Abu Huraira har Allah ya shirye ta Abu Huraira yana kiran mahaifiyarsa kullun yana kiran ta zuwa ga musulunci bayan ya musulunta kullun ya kira ta zuwa ga musulunci sai ta ki yarda ta musulunta wata rana ya ya je yana kiranta yana gaya mata musulunci yana nuna mata musulunci dan ta musulunta sai ta yi mummunar magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɓace shi wannan yayi wa abu hurairah zafi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yake cewa ya manzon Allah ina kiran mahaifiyata zuwa ga musulunci amma tana kin yadda ta karɓi musulunci a yau na kira ta zuwa ga musulunci amma ta ji yadda ni wata kalma da ban ji dadin ta ba wata kalma da ta shafe ka wacce ban ji dadin ta ba to shi ne annabi sallallahu shi ne yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka masa Allah ya shirye shi ya roka masa Allah ya shirye mahaifiyarsa ya ce fad'u Allah an yahdiya umma abi hurairah kai addu'a Allah ya shirye mahaifiyar abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a Allahumma hdi umma abi hurairah ya Allah ka shirye mahaifiyar abu hurairah Allah ya shirye ta ta karbi musulunci wa kama da ali daus haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga daus lokacin da ya tura abu tufail ad-dausi wanda tare suka zo suka musulunta ya koma gare su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a allahumma hdi dausan wa ati bihim allah ka shirye kabilar daus kabilar daus ita ce kabila abu huraira din ita ce kabilar abu huraira to lokacin da suka zo suka musulunta ga annabi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tura su koma wajen kabilar gaba daya annabi ya yi addu'a Allah ka shirye kabilar da suka je suka gaya musu abin da suka gani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da irin halayensa masu kyau dan da nan kabilar gaba ɗaya suka suka musulunta suka yi ɗauki suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a kafirai kuma Allah ya karba addu'arsa wa kama rawa abu daud annahu tasali ba'd al-mushrikin kamar yadda kuma abu daud ya ruwaito annahu tasali ba'd al-mushrikin ya nemi a shayar da wasu daga cikin mushrikai lamma qalabu minhu an yastaske lahu lokacin da suka nemi ya shayar lokacin da mutanen maka suka samu fari suka samu fari mai tsanani abu sufyan ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kai an aiko ka da an aiko ka da sada zumunci ga yan uwanka ga bala'in da suke ciki fari ya kai har ana cin mushi ana cin mushen kare ana cin da abin da ya fada hannu kada yake Allah ya shayar da su ruwa mana to annabi ya addu'a Allah ya shayar da su ruwa ya su musu ma makon ruwa sati guda ana musu ruwa to kaga duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a gare su kuma Allah ya karba addu'arsa فهداهم الله وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم وكان ذلك إحسانا منه وأن إحساني لي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا مسلم يتألف به قلوبهم ينا نيما يجاو هنك لنسدشي ya lallashi zukatansu da shi kama kana ya ta'allafuhum bi ghairi zalika kama yadda yake lallashe su da wasu abubuwa ma ba wannan ba yakan lallashe su ta hanyar ya basu abin da ya mallaka ya yi musu kyauta mai yawa wannan kyautar ta sa su shiga musulunci to duk annabi yana wannan
وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا
wancan hadisi na na da ya jingina wa Abu Dawud kamar yadda za ku gani a nuskar ku Bukhari ya Bukhari ne ruwaito shi ba Abu Dawud ba وقد اتفق المسلمون قوى مسلمي دوكا سني اتفاقي على انه صلى الله عليه وسلم اعظم الخلق جاها عند الله duk musulmi sun ittifaki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi girman martaba da matsayi a gurin Allah la jaha li makhluqin inda Allah a'zam min jahihi babu wani makhluqi da yake da wata martaba a gurin Allah da take ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam wala shafa'ata a'zamu min shafa'atihi babu wani wanda yake da ceto a gurin Allah ranar gobe kiyama da ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam lakin du'aul anbiya wa shafa'atuhum sai dai addu'ar annabawa da ceton su laisa bi manzilatil iman bihim wa ta'atihim ba ɗaya yake da yin imani da su da yin biyayya gare su ba fa innal imana bihim wa ta'atuhum tujibu sa'adat al-akhirah wan najata min al-azab mutlaqan wa 'amman wanda yi musu abin nan imani da su da yi musu biyayya wannan wani abu ne da yake wajabta samun jin daɗi na lahira kuma yake wajabta samun tsira daga azabar Allah mutlakan gaba ɗaya wa amman gamammiyar tsira gamammiyar sa'ada fa kullu man mata mu'minan billahi wa rasulihi muti'an lillahi wa rasulihi kana min ahli sa'adati qat'an wanda duk ya mutu yana yin yana mai imani da Allah da manzansa yana yi wa Allah da manzansa da'a to wannan tabbas yana daga cikin waɗanda suke samun arziki na ranar lahira wa man mata kafiran wanda ko ya mutu kafiri bima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam kana min ahli nari qat'an wannan dan wuta ne qat'an yanke babu ko shakka wanda ita ce aqida ahlus sunna wanda duk ya mutu mumini abinda ba su yi shine ba su ayyanawa ba su cewa wani sai wanda Allah ya ayyana al'amarin zuciya yana ga yana ga ubangiji amma hukunci na gaba daya shine duk wanda ya mutu mumini yana mai imani da Allah da manzansa to dan aljanna ne wannan hukunci ne na gaba ɗaya ɗaiɗaikun mutane ana musu fata kowa ya mutu ana masa fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi ya sa shi cikin aljanna in ya mutu da imani ana masa wannan fatan amma ba a yanke masa kar'an a ce wannan kawai dan aljanna ne ai wani ma kawai da ka ganshi kaga dan aljanna a'a sai wanda nasi ya zo karara da sunansa alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce wani dan aljanna ne shi yasa ga sahabbai ba su yi abin da tutiya da imaninsu ba sukan nemi su samu bisharar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sukan so annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da da aljanna din ba sa ta a tunda mun imani da shi ko ya ce ko kai ya ce ai tilas ba mu samu baya fada ba sa ba sa daukan wannan dan ba sa ɗeba kewa abin nan kauna sukan kuma zama akwai raja'i tare da su wato sukan zama yana kaufuwar raja wanda ma aka yi masa albishir din aka yi masa albishir din da cewa dan aljanna ne kaba annabi ya gaya masa wannan ba ta sa shi ya kaga cewa ya yi sako-sako da harkar ibada a yana ƙara matsawa ne sosai yana ƙara tsanantawa ne cikin harkar ibadarsa da kuma tsoronsa ga Allah to amma idan an alqur'ani ko sunna suka bayyana cewa wani dan aljanna ne to wannan za a masa hukunci kai tsaye cewa dan aljanna ne yin kin yadda da wannan ma shi kansa zai iya zama zai iya zai iya kaiwa ga mutum ya kafirci domin kafircewa abinda Allah ya bada labarin sani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan abin da ya shafi wuta ba ka yanke ma wani da ka sani bi ainihi wane dan wuta ne dan baka san da me ya cika ba baka san da wace kalma ya cika ba ba kamar abin da 'yan shi'a banzaye suka dinga yi ba lokacin za a kashe saddam suna ila jahannam ila jahannam wato wanda yana ƙara nuna maka jahilcinsu da da nisanta su ga abin da yake koyarwa ce ta addinin musulunci mutum a gabansa yana kalmar shahada amma suna masa hukunci da jahannama ai wato babu lalataccen mutum irin dan shi'a ai aka ce da kai dan shi'a to shikenan an gama da kai ba zagin da ya kai wannan a gaya maka komai amma kar ka yadda a zage ka dan shi'a kamar yadda ibnu taymiya ne ya sufanta su idan aka zo batun nuqul aka zo batun nakali aka zo batun riwaya sun fi kowa ƙarya za ga abin da ba a yi ba shi suke faɗa in aka zo batun wani abu na hankali sun fi kowa hauka da jahilci da wauta su fi kowa hauka da jahilci da wauta to mu ahli sunna la yaqta'una li ahadin mu'ayyanin bin nari bil jannati wala bin nar bil jannati wala bin nar illa ما قطع له او ما عينه رسول ما عينه الله ورسوله وان الله يا اينات والنار الله يتبت يدا ابي لهب الله يا غير من ابو لهب كان متني to kuma wanda zai zo ce shi Abu Lahab yaya kuma za a ce baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dan wuta ya za a ce baffan manzo Allah dan wuta to mutumin da zai zo yana faɗar haka to kuma da Allah yake Allah ya san baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ce dan wuta ne aka saukar da aya ake karanta ta har yanzu kowa kuma dole in ya yadda da alqur'ani ya yadda da ita tabbata ya da Abu Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab ba shi kadai ba har matarsa wa imra'atu hammalatul hatab duk za su tafuta to waɗannan ba yadda za ka yi ka ce za ka samu su saboda kawai kai kana san ahlul baiti kawai saboda kana san ahlul baiti ka ce ya kamata a tausaya yaya ni baffa na yana musulmi ina jin daɗi kuma a ce manzo Allah shi baffan sa ba zai zama musulmi ba shi addini Allah yake yin abin da yake so shi yasa ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam kat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ba ka shiryar da wanda kai kake so Allah ne yake shiryar da wanda ya so in san annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan danginsa su shiga aljanna domin su ya fara kira Allah ta an jira shi ta kalakar babbannin sa ya fara kira danginsa na kusa maza da mata amma ya gaya musu cewa su fanci kansu wajen ubangiji shitaru an kusa kun min Allah la ughni ankum min Allah shay'a ku fanshi kanku wajen ubangiji ni ba zan wadatar da ku komai a wajen Allah ba wannan shi yake nuna maka cewa addinin daga Allah yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tsara shi ba ta yadda zai bawa a abin da zai bawa danginsa wani priority ke asu su ne yan gaba su ne yan tubarkalla a bai ba su wannan kilasin ba kowa da ka gani yayi fice aikinsa ne ya bashi zala bai zo da ya ɗauki iyalan gidansa ya sa su su ne ya shafafu da mai ba kowa da ka gani a cikin tawagar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wani abu to kokarin shi ne aikin sa ne imanin sa ne da'ar ta ce ta bashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin sa ya dakirar da shi ya yin wani aiki to nasabarsa shi yana da dangantaka da ni ko ai wannan ba zai kai shi ko ina ba lam yusri bi ba zai wuce da shi gaba ba shi yasa a wato a cikin waɗanda suka fito daga wannan gida din aka samu sun yi imani wasu ba su yi imani ba karara Allah ya kira suna Abu Lahab a cikin Alkur'ani yace sai yasla nara ba a ce tunda baffa annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ka shiga cikin waɗanda za a za a za a da musu alfarma ba magana alfarma من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه saboda haka shi'a da aka suka gina kansu suka gina addininsu akan koke-koke da shagwaba a shagwabwabe an taɓa alal baiti an yi wa wance kaza an yi wa wani kaza sai na umar ya naushi wance ya masa bari ana koke-koke ana ta shagwaba sahabba musulunci bai so da wannan shagwaban ba musulunci dan aiki ne annabi cewa su yayi da ya tara su ishtaru anfusakum fa wallahi la ughni ankum min allahi shay'a haka ikra har yarsa fatima ya fatima binta muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ughni anki min allahi shay'a yarsa ta cikin sa wanda yake cewa fatima bid'atun minni yurdini ma yurdiha wa yaghdhibuni ma yaghdibuha fatima ɗauka ce daga jikina abin da yake mata daɗi yana mun abin da yake bata mata yana bata ita mai wannan matsayin haka ya gaya mata haka ya fito ya faɗa lokacin da ake neman a sasan a usama aka turo usama ya kama kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam kan wata mata da take cin kayan take aran kayan mutane in an ce ta ta dawo da kayan aran ta ce ita bata karba ba wato tana tana satar kayan jama'a annabi ya ce aike mata hannu aka turo usama shine hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam shine dan gaban goshi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so dan lele kan cewa shi yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah a dan yi mata rangwame dan da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bace ta tashfa'u fi haddin min hududillah haddin ubangiji zaka zo kana neman rangwame kana neman kamun kafa fa wallahi law anna fatimata binta muhammadin sai ya kira ta da sunanta ya kira shi da sunansa bai ce ibnati kawai ba sai ya cire mata dukkan wani matsayi ya faɗe ta da sunanta shi kuma bai ce ibnatan nabiyin ba sai ya ambaci kansa da sunansa dan ya nuna cewa in aka zo wannan matakin dukkan wani abu na martaba koma yake gefe law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqafat yada to ashe abin dukkan wani wanda kaza an kururuta shi an kuzuzuta shi cikin alal baiti aikinsa ne ya bashi matsayinsa ne ya bashi mun yadda suna da matsayi babba ayyukansu ne kuma suka kai su ga wannan matsayi haka sauran sahabbai su ma suka samu wannan matsayi sai na abubakar ya fice da baya cikin alal baiti a gurin mu mu'adu sunna shine gaba dan abun ba yar gida bace saboda haka hatta wajen khilafa din nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna cewa shi yar gida yake yi ba in aka zo yaki ma sai ya fara gabatar da su ali din su suke fara fita mubaraka inda ya tanaje su dan ya ba su shugabanci bayan ya mutu to ba zai dinga sa su cikin hadari ba sai ta kokarin abin da zai kiyaye lafiyar su da rayuwar su dan in sun mutu su karbi amma su ne a gaba su yake sawa a gaba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ne ya gina wata masarauta ba irin ta ta kisra irin ta ta ta alu kisra saboda haka su waɗancan da yake sun tashi sun samu gidan sarauta a gurin su a addinin su na majusanci a matsayin allolin su suke ɗaukan kuma ba wanda sai ya shiga wannan gida ya mulki sai dan gidan to da suka shiga musulunci sai suka zaci shi ba musuluncin haka yake sai suka rufa masa wannan kyalle suka rufa masa wannan riga don haka sai suke ganin a to yaya za a yi tun da mu ma ga mu a lokacin majusanci kisra in ba dan kisra ba wanda yake zama kisra yaya kuma wani zai zo zama khalifa a ce a ce hawa uku duk ba daga gidan ba sai da aka zo na hudu a ce abubakar umar usman duk ba a bawa ali ba sai suka ɗauko wata aƙida ta ta majusanci ta majusanci suke kokarin su shigo da ita cikin addinin musulunci su su raba ta da addinin musulunci wanda kuma ba ta da alaka da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya gina ya gina musulunci ya gina daula ta musulunci ba ya gina gidansa ba ba ya gina wata masarauta da za a dinga gadanta ba saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da daraja kuma babu wanda ya kai shi daraja a duk cikin halittar ubangiji madaukakin sarki kuma imani da shi da yi masa da'a wannan shine tawassuli babu tawassuli na farko wanda yake wajibi akan kowa kuma sai kowa ya same shi ne sannan kuma za a saurari duk wani abu daga gare shi sai kowa ya samu wannan imani din da wannan da'a din sannan komai zai zama karɓaɓɓe a wajensa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana dangantakar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa shin tawassalin da sahabbai suka yi tawassuli da suka yi na na roƙon ruwa wani iri ne da da baffan sa to kana me kake ci da baka na zuba ai littafin tawassulin muke karantawa ai duk zamu zo wannan don kada a dinga taron karatun za a zo duk abin da ka sani kan tawassuli yanzu aka fara karatun ka yi hakuri za ka samu ansa wani kuma ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisi ne ra'a rajulan wa qad uqimatu salatu yusalli rak'atayn an ta yadda sallah wani yana raka'a biyu falamma sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabihi nas lokacin da a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ya gama sallah mutane suka watse قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي da wannan mutum a subhi arba'an a subhi arba'an kana sallah asbahi sau hudu kana sallah asbahi raka'a hudu wanda gaishe raka'a biyu bayan kuma an tayar da ga sallah ana yi asuba ce za ka yi har sau biyu ka yi taka kuma ka zo ka yi da mu idza uqimatus salat fala salata illa maktuba idan an abin nan idan an gama an tayar da sallah babu wata sallah sai kuma ta farilla ban sani ba ni a yadda na san lafazin hadisi a cikin sunan abi dawud bayan an gama sallah ne annabi ya ga wani yana raka'a biyu yana sallah raka'a biyu shine yace da shi asubhi arba'a wa asubhi marratay sau biyu zaka yi asubahi kai sallah da kuma yanzu kana yi shine ya ga masa cewa raka'atul fajr ce bai yi ba shine yanzu yake yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bai ce da shi komai ba wanda wannan malamai suka yi hujja akan cewa ana iya yin ana iya sallatar raka'a abin nan a rakatai fajr koda kuwa bayan sallamar bayan an sallaci asuba ne wato koda liman ya riga ya gama sallah mutum ya yi sallah tare da liman kuma ya iya tashi ya rakatai fajr ba ta daga cikin abubuwan da za su shiga cikin hanin sallah bayan asuba za ta fita daga cikin wannan umumi na hanin sallah bayan asuba in kuma hadisin a haka yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan an tayar da sallah wani kuma ya kama wata nafila idan an tayar da sallah an ikama liman ya shiga sallah to sai ka katse ta ko da baka gama ba dan ka riski liman sai ka katse ta ka ko da baka gama ba dan ka riski liman in kai haka ne Allah zai baka ladan wanda ya sallaci waɗannan rako'in da kake niyya ko da kai raka'a daya kafin ka zo na biyu aka tayar da sallah aka fara sallah to bai kamata ka ci gaba ka ci sai ka gama taka ba yanke wannan sallah din ka barta ka shiga tare da liman zai sa ka samu ladan wanda ya waɗannan sallolin ba ka rasa sallar ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka khairan lil man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min wanda zai bar wani abu dan Allah yana son yi amma ya bar shi saboda Allah to sai Allah ya musanya masa da wanda yake wannan alkhairi sai Allah ya baka ladan da yafi waɗannan rako'i biyu da zaka yi a wurin wasu malamai ma kamar Ibn Hazm su suna gane da zaran ma liman ladan ya ce kad kamata salatu sallan ma ta baci ko ma baka dace ta ba ta da saboda shi baya jiran sai ka sai ka abin da sai ka sai ka yanki kanka daga sallar a ai da an ce kad kamata sala saboda ka ta dan Allah dan annabi cewa yi fala salata ya kore duk wata sallah kuma da za ta zama a duk wata sallah da za a yi ba wannan ba ta farilla din to babu ita saboda haka ko ka yanki ko ka yanki ibnu hazm yana kashi hadisin zahirin sa abin da yake nuna sallar ta yanki wani kuma yana cewa a ƙara bayani ga aya tana cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha waɗanda suka kafarta suna da wutar jahannama ba a wato la yuqda alaihim fayamutu ba a gamawa da su su mutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a tauye musu ba za a rage musu daga azabarta ba to ya za a hada shi da wannan hadisi na Abu Talib shi gashi ya samu sassauci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cice shi waɗanda duk suka kafirta haka za su ci gaba da zama cikin wannan yanayi sai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cita ba za su iya fita daga cikin wannan yanayi ba la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha ba za a gama da musu su mutu ba ba za a rage musu ba sai wanda Annabi ya cita shine Abu Talib an gane wato za ka yi taksisin ayar da hadisin abu talib sai a in ba su ya ba wanda ya samu wannan ceton ba to zai ci gaba da zama a cikin wannan ne akwai rikici wani kuma yace a ƙara fassara masa hadida fadar wa huwa muntailun bin alayhi min narin yagli minhu ma dimahuhu yana sanye da takalma biyu na wuta kuma kwakwalwarsa tana zababbaka a dalilin wannan takalma da ke kafafuwansa wani kuma yace mutanen da aka ambata a hadisi cewa aka aka kirawo su da shuhada shuhada u khamsa din nan al khamsa din nan kamar wanda ya mutu ta hanyar ciwon ciki ko wanda ya mutu ta hanyar gobara ko wanda ya nutse cikin abin nan cikin ruwa ko wanda ya mutu a ran juma'a to a iya ce musu dan aljanna haka ka nuna suka ce wani dan aljanna ne a'a duk suna cikin zaka sa su cikin rububi suna cikin waɗanda ake yi wa fata suna cikin waɗanda ake yi wa fata duk wani wanda ba sunan shi ne ya fito ba babu shi a cikin list din da alkur'ani ya bari da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi a wannan list din to ba wanda yake sa shi amma fata kam wannan abin da ma ake so kenan ana so kai wa dan uwanka mumini fata kai wa kanka fata la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah zalla kada dayan ku ya mutu fata yana kyautata zato ga Allah yana kyautata zaton Allah zai karbe shi ya sa shi aljanna kai ma ana so kai wa kanka wannan fata amma ka samu wani ka sa shi a list ka ce wane shi ma yana daga cikin su sahun su sayyidina abubakar umar usman al-asharatul mubashirin bil janna shi ma ka raba su cikin su ba kuma wani nasti kake da shi ba wahayi aka yi ba sabo to wannan ba zai zama karbabbe ba a gurin aqida ta ahlus sunna haka nan sha'anin wuta shi ma ba wanda banda waɗanda Allah ya nasti sauran ba ka iya yi musu yanki ba ka yanke hukunci akan su karkace wane dan wuta ne sai nasti ne ya fito da sunan mutum amma ka iya halatta masa aikin da yake yi aikin nan zai iya zai iya shiga wuta kamar yadda zahabi lokacin da ya zo yana tarjamar Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi Hajjaj an san irin tukwarar da yayi a mulkin sa da lokacin ma mai ma zama komai ba yana yana sojan sa irin kashare da yayi bayan zahabi ya bada tarihin sa ya faɗi azzalimi ne mugu ne sai ya ce sai ya faɗi wata kalma نجوز له الجنة ونرجو له النار نجوز له الجنة منا هلت زي شقاء الجنة منا هلت تافة أما منا فاتن شقاء الجنة bamin ki a sha ba ma cewa ba zai shiga aljanna ba Allah yana kira ma wa rahmati wasi'at kulli shay ai shiga aljanna mun halatta wannan zai yiwu amma wa narju lahu nar muna fatan shiga an gane ko kamar maganar gushi da muka yi ta ɗazu yawwa wani ce zai faɗa karanta sunan nan al-imam ibn al-qayyum al-jawziya zai ce ko al-jawziya to asali bi iskanil wawi zai yi ko ba ni ba sai da wawu ya samu wawu din ba ba shi sunan ba wawu din ibn al-qayyim ne shi ya gara alkayyum ina jin koyar da alkayyum ne kamar yadda yake sabil alkayyum alkayyim asalin kayyim ne kayyim kayyim wanda yake kula da abu ubansa kamar kamar principal ne na makaranta abin nan aljauziya din madrasa ce makaranta ce kayyimul jauziya kamar a ce principal na makaranta kaza saboda ka qayyim al-jawziya ba ma ibn al-qayyim al-jawziya ba idafa ce ibn qayyim al-jawziya ba kuma jawziya ba wani ma yana ibn al-jawzi wasu ba sa ba tsakanin ibn al-jawzi da ibn qayyim ibn qayyim ibn qayyim duk sa ka kamar mutum da yake ibn al-jawzi daban ibn ibn qayyim daban ibn qayyim al-jawziya kuma daban ibn qayyim al-jawziya daban ibn al-jawzi daban ibn al-jawzi ya dade ya riga waɗannan shi ya ya rasu tun shekarar hijira ta 550 da da 95 haka ya jima abin nan ta tara su suka kashe shi yadda suka shiga Baghdad su suka kashe shi wannan kuma almajiri ibn qayyim ne kudda kud almajiri ibn taymiya ne ya zo daga baya karni na takwas wani bawan Allah yana roƙon addu'a yana cikin wani hali Allah ya yi masa muna fatan Allah ya yi masa ya yi wa dukkan musulmi irin halin da suke ciki yanzu babu wani wanda za ka gani face ana cikin wannan garari Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah madaukakin sarki ya bude mana Allah madaukakin sarki ya mana maganin azzalimai Allah ya gyara mana masu gyaruwa waɗanda ba za su gyaruwa Allah ya kawar mana da su ta hanyar da ya ga dama ya ga dama ya kashe su in ya ga dama ya gurgunta su in ya ga dama ya jefa musu cuta ta hanyar da ya ga dama ya raba mu da su waɗanda kuma za su gyaru daga cikin su Allah ya gyara mana su sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad وعلى آله وسلم